أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna tara ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da goma ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu alhamdulillahi za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratun nisa'i kamar yadda ajiya muka tsaya a aya na casa'in da biyu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima yanda Allah ubangiji yake fayyace hukunce hukunce na wanda ya yi kisa da ganganci da wanda ya yi kisa ta hanyar kuskure ga hukuncin wanda ya yi kisa da ganganci nan ga kuma hukuncin wanda ya yi kisa da kuskure yadda mun faɗi yadda Allah ya saka tsarin abin tun daga wancan wa ma kana lil mu'mini na yaqtula mu'mina illa khata'a to wannan aya sai ta bayyana mana yanda ran mumini yake da tsada a gurin Allah ta yanda kashe mumini ƙwaya ɗaya yana daidai da gushewan duniya ko ya ma fi gushewan duniya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya tabbatar da girman mumini a gurinsa idan wato wani ya kashe mumini to bayi da uziri a gurin Allah wanda Allah zai karbi wannan uzirin hatta ma wasu daga cikin salafu suna ganin ko da ya tuba ma Allah ba zai karbi tubansa ba a cikin su da akwai sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yanda yake fadin cewa a duk wanda ya kashe rai da gangan ran mumini to ba yi da wani uzuri a gurin Allah ranan alkiyama zai zo da jinin wannan muminin yana ɗauke da shi har sai Allah Ubangiji ya kifa shi a cikin wutan jahannama Allah Ubangiji ya tsare mu Allah Ubangiji ya kiyaye mu a don haka daga cikin abubuwan da ya kamata mu riska cikin ayan da ya gabata wanda muka karanta wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha shine wato matafiya kwaya biyu wanda magabata suka tafi a kai tabbatuwan wanda ya kashe rai da gangan a cikin wutan jahannama ba tare da ya fita ba zai dawwama ya tabbata ba tare da an fitar da shi ba ko da ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba amma gabata akwai wanda suke da wannan tafiyan kamar yadda na fara akwai kuma wanda suke da tafiyan cewa Allah Ubangiji zai gafarta masa saboda Allah Ubangiji babu abin da baya gafartawa sai dai idan mutum ya mutu yana shirka shine wanda Allah ba zai karbi uzurinsa ba zai gafarta masa kuma suka kafa hujja da hadisin sayyiduna Anas ibn Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wa'ada Allahu li'abdin sawaban fa huwa munjizuhu idan Allah ya yi alkawarin sakamako wa bawa to Allah bai taba saba alkawari ba zai cika wannan alkawari wa iza au'ada lahul uqubata falahul mashi'a idan Allah ya yi alkawarin azabtarwa wa bawa to falahul mashi'a Allah yana da ganin dama na zaɓi in sha'a aqabahu wa in sha'a afa anhu in Allah ya fitar da shi in Allah ya ga dama ya yafe masa to kaga wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk laifin mutum da girman zunubin mutum ma dama musulmi ne shi to duk girman laifinsa idan ya mutu yana laifi ba za ka ce dan wuta bane kuma ba za ka ce kaza bane za ka jingina al'amarin sama Allah wa man ya mutu wa lam yatub an mudirihi fawwid ila Allah jami'a amrihi wanda ya mutu bai tuba daga laifukansa ba to ka fawwala ma Allah al'amarinsa ka fawwala ma Allah al'amarinsa ba za ka ce dan wuta bane baka san me Allah zai yi ba saboda Allah ya fi ka san bawa kuma Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbai tambaye su yace me za ku faɗi dangane da mutumin da ya mutu sai aka samu mutane biyu suka yi masa shaida mai kyau sai sahabbai suka ce fil jannati ya rasulullah na yi dan aljanna ne annabi sai girgiza kai sai ya sake ce ma za ta kulu na fi rajulin ma ta kala fihi rajulani sharra me za ku faɗi dangane da mutum da ya rasu aka samu mutane biyu suka faɗi sharri a kansa ba wanda ya faɗi alkhairi sai suka ce finnari ya rasulallah dan wuta ne sai annabi ya girgiza kai ya ce ba za ku ce dan wuta ba ne ku ce abdun muznibun wa rabbun ghafur bawa mai zunubi ya mutu ya je ya tarar da ubangiji mai yawan gafara yawa shi yasa ake so a kana yawan karanta wannan addu'o'in wanda daga abdullahi ibn abbas kuma yana na shekhu ahmadu tijani radiyallahu anhu wanda yake karantawa bayan kowane sallah اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي يا الله غفرنك يا في ذنوبي نيوا كما رحمنك ناتي بأنت في يد أيكينا an gane ko to anan da ya raja wanda suke karfafa fila da wato bangare biyu ne hiffa biyu ne akwai alkhawfu akwai arraja sai suka ce ayoyin ja'u sun fi ayoyin alkhawfu yawa saboda haka duk lokacin da bawa ya zo gaban ubangiji ma dama ba shirka yake yi ba to an fi masa raja'in rahaman Allah akan tsoron wato ukuban Allah amma ana son mutum ya zauna ma bainal khawfi war raja da mu shashi a aya na na 94 kenan kana kallah bismillah يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا الله يتي يا أيها الذين آمنوا har yanzu Allah yana kiran muminai malamai suka ce idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu malaman asbabun nuzul suka ce to yana nuni ayan a Madina aka saukar da ita ya ayyuhallazina amanu amma idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu to a Makka aka saukar da aya din to Allah yana kiran muminai gabaki ɗayansu da cewa su kiyaye junansu wato su kiyaye jinin junansu su kiyaye jinin junansu kullu muslimin alal muslimi haramun kowani musulmi haramun ne jininsa a kan ɗan uwansa musulmi damuhu jininsa wa maluhu da dukiyansa wa irduhu da mutuncinsa to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi idan kun fita yaƙi wato idan kun fita dogon tafiya darabtum anan ana nufin tafiya mai tsawo shine darabtum idza darabtum fi sabilillah idan kuka fita dogon tafiya domin ɗaukaka kalman Allah fatabayyanu ku tabbatar da abu kafin ku zantar da hukunci ku tabbatar da waye mutum kafin ku zantar da hukuncin kisa a kansa ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أو قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام كو لمن ألقى إليكم السلام كرك فدام وندا يي سرندا يزبد مكامان سينونا مكو يي سرندا wato kamar misali ka daga takobi zaka kashe mutum sai yadda makaminsa sai durkusa akan gwiwa sai daga hannunsa sama wala taqulu liman alqa ilaykum salama kenan wala taqulu liman alqa ilaykum salama kuma kar ku ce ma wanda ya yi muku sallama ya ce muku assalamu alaikum kar ku ce sallasta muminin kai ba mumini ba ne kawai dan ba ku yadda da shi ba ba ku aminta da shi ba kuma gashi ya zo ya ce muku assalamu alaikum ko kuma ya ce la ilaha illallah ko ya yi saranda a gaban ku ku ce masa lasta muminin kai ba mumini ba ne ku halatta jininsa Allah ya ce kada ku yi haka ma'ana Allah Ubangiji da ya faɗa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗancan kafirai masu munafinci da kafirai waɗanda suke cikin mushrikai da munafukai da suke neman su amintar da manzon Allah kuma su amintar da mushrikai da Allah ya ce fakhuzuhum waqtuluhum haythu taqiftumuhum to Allah ba kawai ya mai da jini yana da arha bane ta yanda za a yi ta kace mutane kawai a kowa idan ba a aminta da shi ba a halatta ba haka Allah ke nufi cewa wala taqulu liman alka ilaykum salama lasta mu'minan tabtaghuna ardal hayati dunya kar ku ce ma wanda yayi muku sallama lasta mu'minan ka ce ku ce shi ba musulmi bane ku kashe shi lasta mu'minan su ce ku ce shi ba mu'mini bane ku kashe shi tabtaghuna ardal hayati dunya domin neman ganima na rayuwar duniya domin neman wani abu na duniya fa inda Allah mazalimu kafira a gurin Allah da akwai ganima da yawa ganima da moro-moro da jin daɗi Allah ya tanadar ma muminai suna da yawa kazalika kuntum min qablu ai kuma gabanin ku zo wannan lokacin haka kuka kasance kuma kuna ɓoye musuluncin ku kila ko kuma kuna yin musuluncin ku da tsoro ko kuma a lokacin ba musulmai bane ma gaba ɗaya kazalika kuntum min qablu haka kuke gabanin wannan lokacin famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa da zuwan annabi Muhammad fatabayyanu Allah sai ya sake cewa duk abin da za ku yi ku tabbatar kar ku yanke hukunci ba tare da kun tabbatar da waye mutum ba kawai da zato da zargi ku kashe mutum ta yanda wannan mutumin ya zo muku da sifan musulunci ku kashe shi Allah ya ce a'a fata bayyanu inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ubangiji masani ne da dukkanin abubuwan da kuke aikatawa wannan aya kamar yadda ya tabbata ta sauka ne dangane da wasu jama'a na musulmi wasu sun ce ta sauka ne akan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyiduna usama ibn zaid wasu kuma suka ce ta sauka ne akan sahabin manzon Allah Abu Darda sayyiduna usama ibn zaid sahabin manzon Allah ne a sahabban ma shalele ne har kirari ake masa hibbu rasulillahi wa ibn hibbi rasulillah masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hawariyu rasulillahi wabnu hawari rasulillah dan an ce yana jinjiri annabi ya sha ya daga shi ya daura shi a cinya da shi da sayyiduna husayn ya daga su sama ya ce allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma usama ibn zaid dan zaidun nan ne zaidu dan gidan manzon Allah nan wanda Allah ya ce walamma kada zaidu min hawa tsaran zawwajinaka ɗansa ne dan zaidu ne saboda haka a gidan manzon Allah kamar shi ɗa ne dan an ce shi kaɗai ne yana da shekara goma sha biyar manzon Allah ya naɗa shi kwamandan yaƙi kuma a yaƙin akwai dakarun sahabban manzon Allah manya-manya zaidu ibn sabit usama ibn zaid an ce akwai lokacin da wato umaran da manzan Allah ya rika shi yana tafiya da shi da sahabbai da sauran jama'a waɗanda suke bin bayan manzan Allah ko da aka ga manzan Allah ya ja ya tsaya sai aka rasa wa annabi yake jira annabi yace yana jiran Usama ne sai aka tsaya ana son a ga waye Usama wannan wani irin mutum mai daraja ne annabi Muhammadu yake jiransa kawai yana zuwa sai aka ga wani dan kumama ne baki haka hanci sama ba irin na larabawa ba wasu har suka yi su'ul adabi suka ce ali hadal adfas dan wannan mai guntun hancin suka faɗi wannan magana aka ce sabida sun lakaci abin da manzon Allah yake so bayan manzon Allah gaba ɗaya riddi suka yi wanda suka faɗi wannan kalma saboda idan ka taba abin da manzon Allah yake so to sai Allah ya taba ka shine masana suke cewa ko kankana ka zagi kankana da gangan tare da ka san manzon Allah yana sha to sai Allah ya hukunta ka akan wannan abinda annabi yake so kawai in kiyadi ne ni ma ina so abinda annabi baya so kuwa ba za ka zo kana mai abin kana jin daɗin wannan abin ba idan wani zai je yaƙi da aka je yaƙi sai suka yi arba da wani kafiri ruwayoyi sun zo daban-daban wata ruwayan ta ce da suka yi arba da shi sai ya ce musu assalamu alaikum ya ce musu assalamu alaikum amma usama tubnu zaidi sai ya kashe shi a wani kaulin kuma aka ce kafin ya kashe shi sai da sayyidina usama ya lura da wannan mutumin ya kashe adadi da yawa daga sahabban annabi sai ya laluba a cikin yaƙi ya ɓuya cikin musulmi sai ya sara kan sahabi ya laluba ya ɓuya cikin musulmi ya sara kan sahabi haka yayi tai yayi tai hatta qatala nafaran min ashabi rasulillah sai da ya kashe jama'a nafar su ne jama'a da suka gota bakwai amma ba su cika goma ba sai da ya kashe su sidna usama da ya gan shi sai ya tsaga takobi da ya kashe shi sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai da na usama ya ɗauke kansa ya kashe shi gama yaki aka dawo ka zo masu bishara suna zuwa labari wa manzan Allah kaza ya faru kaza sai wani ya ce ya rasulallah wani mutum ya kashe wani da wani da wani da wani cikin sahabbanka sayyidina usama ya gan shi ya daga takobi zai sare shi sai ya ce la ilaha illallah sai sayyidina usama ya sara kansa sai aka ga fiskan annabi ya canja annabi ya ce a nemo usama ya zo ya zo annabi ya ce aka taltahu da an qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ya ce inna ma qalaha tuqiyatan a wani ruwayan kuma inna ma qalaha khawfan min silahi ya faɗa ne yana tsoron kan na kashe shi ya rasulullah ba dan Allah ya faɗa ba annabi ya ci gaba da maimaita a qataltahu da an qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ce inna ma qalaha kofar min annabi yace afala shaqaqta an qalbihi wa ra'aita aqalaha amla ka tsaga zuciyansa ne sai kaga a zuciyansa ba don Allah ya faɗi la ilaha illallah ba dan Allah ya kusafe tsayar da haddi akan Usama ibn Zaid na a kashe shi me ya abun lura anan wannan mutumin la ilaha illallah sa daya tak bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taɓa sadaka ba bai taɓa yin yaƙi tare da manzan ba amma dalilinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufi ya tsayar da haddi akan Usama ibn Zaid ashe musulunci wato ba abun wasa bane wanda ya ce la ilaha illallah ka halatta jininsa ba abun wasa bane wanda yace la ilaha illallah ka ce masa kafiri ba abin wasa bane wanda yace la ilaha illallah ka ce masa mushriki la ilaha illallah kalima kwaya daya wanda wannan kalman ita ce alfaisalul farik da take bambance tsakanin kafiri da mushriki ita ce igiyan Allah da Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'a ita ce al'urwatul wuska igiyan Allah mai karfi ita ce wannan la ilaha illallah ashe jama'a duk wanda zaka ga yana ƙoƙarin raba kalman kafirci tsakanin al'umman musulmi wallahi shine kafiri shine kafiri man qala li akihi ya kafirun faqad ba'a biha ahduhuma duk wanda yace ma wani kafiri to shine kafiri wanda ya aibata musulmi da kafirci ko ya halatta jinin musulmi to kalman kafirci ta tabbata a kansa wannan aya kamar yadda aka faɗa ta sauka ne akan sayyiduna usama ibn zaidin radiyallahu anhu a wani kaulin a wani kaulin kuma akan wato abu darda wanda aka ce wanda a sayyiduna usama ibn zaidin ya kashe shine muhlam ibn jusama a wani kaulin kuma an ce amir ibn al-adbat ana nan dai an faɗi maganganu daban-daban daban-daban wanda aka ce daga ƙarshe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ba da diya na wannan mutumin raƙuma da tumaki aka kai ga iyalan wannan mutum da sayyidina Usama ya kashe shi to haka nan Allah ya ce wala taqulu liman alka ilaykumus salama lasta mu'minan kar ku ce ma wanda yayi muku sallama wanda ya yi saranda a gaban ku ce masa kai ba mumini ba ne ya ayu hallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi ya ku muminai idan kun fita dogon tafiya domin ɗaukaka kalman Allah fata bayyanu ku nemi tabbaci akan duk wanda kuka ganshi kuke zaton cewa wannan mutumin ba musulmi bane ku nemi tabbaci wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan kar ku ce ma wanda ya ce muku assalamu alaikum kai ba mumini bane tabguna ardal hayati duniya kuna neman wani abu na rayuwar duniya ardu shine duk wani abin jin dadin duniya ana ce masa ard jam'in sa urut tabguna ardal hayati duniya wa inda Allah maghanim kathira Allah da akwai wato ganima da yawa da ya tanadar muku kazalika kuntum min qablu haka kuke gabanin su famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa manna shine babban baiwa da babu kaman sa damu je a wani Allah yace laqad a wani aya Allah yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum hakika Allah yayi babban baiwa wa mu'minai lokacin da ya turo musu da babban annabi daga cikin su shine annabi Muhammad wanda har malamai suke cewa mun ji Allah ubangiji in yayi kyauta ma annabawa yana ce manna manna manna walaqad mananna ala Musa wa Harun ko ko walaqad mananna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an fihi fi tabuti fagzi fihi fil yammi falyukihi yammu bisahili ya khusu aduwwi li wa aduwwillah mun ji Allah idan ya ba mu annabawa kyauta sai ya ce laqad mananna mun musu baiwa amma da Allah ya zo kan manzon Allah shi manzon Allah ba cewa aka yi an masa baiwa ba a'a al'umman manzon Allah ne Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin Allah ya yi babban baiwa wa muminai iz ba'atha fihim rasulan minhum lokacin da ya turo da wani babban annabi daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu haka kuke gabanin wannan lokacin sai Allah ya yi muku baiwa da zuwan manzon Allah fatabayyanu ku nemi tabbacin abu kafin ku zantar da hukunci inna allaha kana bima ta'maluna khabira lallai Allah ubangiji masani ne dangane da dukkanin abubuwan da kuke aikatawa a takaice a nan malamai sai suka ce to idan mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum shi kenan kawai ba ka da wani binciken da za ka yi sabila da duk wani binciken da za ka yi za ka yi bincike ne saɓanin abin da baka da ilimi a kai mutum ya ce la ilaha illallah a fili yaya za ka yi da shi shi yasa Allah bai ce a kashe munafukai ba saboda sun ce la ilaha illallah saboda idan an kashe munafikai tunda sun ce la ilaha illallah sai aka ce wani munafiki ne sai aka kashe shi to akwai wanda ba munafikin bane in yace la ilaha illallah sai aka kashe shi sabila da bamu da ikon mu tsaga zuciyar mutum mu ga me yake cikin zuciyarsa afala shaqaqta an qalbihi ورأيت أقالها أم لا ka tsaga kirjin mutum ne baka tsaga kirjin mutum ka ga me yake zuciyar mutum ba dan haka umirna an nahkuma biz zawahiri ko wallahu yatawalla sarair an umurce mu mu yi amfani da zahiri Allah shi ya san abin da yake boye shi yasa malamai suka ce kalman assalamu alaikum mutum in ya faɗa maka to ba ka da ikon ka halatta jininsa ko mutum ya ce la ilaha illallah ba ka da ikon ko me ka ga yayi ba ka da ikon ka kun san ganuwan musulunci yana da tsauri matuka mutum idan ya ce la ilaha illallah fa ya shigo cikin dir'i ya shigo cikin ganuwan da fitar da shi daga wannan ganuwan yana da wahala wanda ya ce la ilaha illallah fa ko cewa yayi yayi ridda ko cewa yayi yayi ridda ya bar sallah ya musanta cewa ya bar sallah bai fita ba ya ce ya bar sallah duk da annabi ya ce al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah ko alkawarin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah amma mutum ya ce shi ya bar musulunci to addinin musulunci ta ce za a nemi ya janye wannan maganan nasa ya tuba za a nemi ya janye ya tuba idan kuma bai janye ba za a ba shi dama na kwana uku ne da a kashe shi kun gada shi ba musulmi bane musulunci ba za ta saukar da hukunci a kansa ba ga mutane da yawa wanda ba su musulunci me yasa musulunci bai ce a kamo su a zuwa kashe su ba sannan kuma aka ce da a masa sallah ba wai jefar da shi da a yi kamar mushi ba ba wai da a ba da shi makafirai ne su je su yi masa irin janazan su ba ba haka bane da a masa wanka a masa sutura a masa sallah amma wanda da su masa sallah ba mutane masu daraja ba kuma da abin ne shi a makabartar musulmi wato la ilaha illallah tana da ganuwa mai karfi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyen abin da ni na faɗa ni annabi Muhammadu da annabawa gabani na shine la ilaha illallah annabi Musa ya ce ya Allah ka bani wani abin da baka taba ba mu wani kamansa ba Allah sai ya ce ya Musa kun la ilaha illallah haka Musa ka ce la ilaha illallah ya ce Allah na san wannan a bani wanda ya fi shi Allah ya ce ya Musa da da a daura duniya da abin da yake cikin ta a ma'auni a ɗauko la ilaha illallah a daura a ma'auni la ilaha illallah sai ta sai ta rinjaye duniya da abin da yake cikinta aka kaga wani wani mutumin banza ya kalli aswadul a'zam na jama'an musulmi kawai ya kafirta su kai tsaye sabila da basu yadda da kungiyarsa ba saboda tsabar rashin imani da rashin adalci ya ce kafirai ne ya ce mushrikai ne saboda mene saboda kawai basu yadda da kungiyarsa ba ba su fahimci sunna a irin fahimtansa ba ya mayar da sunna uniform ne kawai na makarantansa in baka sa wannan uniform din ba kawai kai dan bid'a ne kai mushriki ne kai kafiri ne har yaushe irin wannan wanda wannan barnan na kafirta musulmi ita ce ta jawo bala'i da yawa na zubar da jinin musulmi a kamo mutum na ce la ilaha illallah a kwantar da shi a yanka wuyansa wanda suka fara wannan khawarijawa ne suka fara suka kafirta sayyidina ali ba akan wani abu ba akan kawai sulhu da mu'awiya ya yarda da a yi sulhu tsakaninsa da mu'awiya da sauransu a nan naharawan a nan wasu sai suka ja daga kawai suka balle suka ce su shikenan la hukuma illa hukuma Allah ba wani hukunci sai dai hukuncin Allah la hukuma illa hukuma Allah suka kama kawai fada da sidna ali suka kafirta shi suka kafirta mu'awiya suka kafirta amr ibn al-as suka halatta jinin musulmi kawai wanda har yanzu wannan mummunan aƙidar ita ce take sirya ne a cikin zukatan wasu wanda wallahi la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum kad badatil baghda'u min afwahihim ba su ba su ganin ku da imani kuna ce la ilaha illallah kana gani dai ranar juma'a da mu da jama'an mu da mu shiga masallaci tun daga kusan fatsuwar rana karfe biyar da mu ta ce la ilaha illallah sai mangariba ya dangane amma duk la ilaha illallah da muke bai isa ba bai yi ba wannan bai yi ba sunanmu mushrikai da mu da iyayenmu sunanmu mushrikai da mu da shehunanmu to me za mu faɗa mu shiga musuluncin kenan la ilaha illallah na yan tijjaniya kaɗai ta cika duniyan nan na yan tijjaniya zalla ta cika duniya da abin da yake cikin duniya na yan tijjaniya zalla amma la ba za su taɓa yarda da imanin ku ba sai kun bi irin fahimtar su kuma wannan mummunan ra'ayin rakaudin shi ya kawo duk bannan da al'umman musulmi suke ciki Allah ubangiji ya kiyaye Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu na'am
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Allahu akbar alaran ma yana yana muku irin wannan kira'a mai shiga zuciya Ku- ba ku raurawa Allahu akbar la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uri darari wal mujahidin bi amwalihim wa anfusihim faddala Allah أنفسهم على القائلين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما Allah Ubangiji ya ce sai ya biyo da hukuncin an yi maganan wato wanda ya kisa da gangan an yi maganan wanda ya yi kisa cikin rashin sani da hukuncin an yi maganan idan za a yi kisa ɗin kafin a ɗauki mataki a, a- a nemi tabbaci fata bayyanu Allah ya ce a tabbatar kar kawai domin wa- kana zargin wane ba musulmi bane ya zo ya maka sallama ko ya ce la ilaha illallah ka halatta jininsa an yi wannan bayanin to Allah kuma ya dawo magana akan wato jihadi da wanda suka bayar da ransu domin ɗaukaka kalman Allah لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الدرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بذي ديديتا با بذاك ديديتا با القائدون من المؤمنين wanda suka zauna a gida ba su fita yaƙi ba daga cikin muminai ghairu uli darari ba wanda suke fama da lalura wanda wannan laluran ba zai basu su iya fita yaƙi ba lalura na ciwo ko lalura na rashin wato makanta kamar yadda za mu ji bayanin wato abdullahi ibnu ummi maktum a gaba dangane da wato dalilin saukan gairu ulid darar za mu ji bayani a gaba insha Allah لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي- أولي أولي الدرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم wanda suke zama ba su fita yaƙi ba daga cikin muminai wanda ba su fama da wani lalura ba da su yi daidai da wanda suka yi jihadi a fagen ɗaukaka kalman Allah da dukiyansu da rayukansu ba ba daidai suke ba ma'ana wanda ya fita jihadi da wanda ya zauna a gida ba za su yi ɗaya ba ko za su yi ɗaya ba za su yi ɗaya ba. wannan aya kamar yadda ya tabbata cikin ingantaccen hadisi daga sayyiduna zaid ibn sabit zaid ibn sabit yana cikin marubuta alqur'ani kutabul wahyi wanda idan aya ya sako suke rubuta an rubuta qur'ani a zamanin manzon Allah amma ba irin rubutu na hannunmu ba na yanzu an rubuta shi a wani an rubuta a dutse wani an rubuta a kan wato kafaɗu na wato na ƙasusuwa hakan nan na abubuwan da aka yanka ka- kafaɗu haka wani an rubuta a siddi wani an rubuta a ganyen bishiya haka dai aka rubuta dai Bai da a lokacin babu a- a- wa- wasa'id babu adawat na rubuce-rubuce abubakar ne aka zo aka dunkulo shi guri ɗaya aka rubuta shi yasa idan ka ji jahili yana ce maka bid'a bid'a bid'a waɗanda suke amfani da kalman bid'a wato suna amfani da kalman ne alaihim ba su sani ba amma kalman kansu take komawa ka zo ka ce kana son manzon Allah yau yau din nan da safe wani ya kira ni a waya yau din nan kira ni a waya kana maka Allah ina da tambaya ne to nace ina jin ka malam ina son ka min bayani dangane da hadisan manzon Allah guda biyu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya farar da wani abu daga cikin al'amarin mu wanda bai ciki mun mayar masa sannan ka min bayani akan hadisin manzon Allah da yace wa iyyakum ko wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala kulla dalalatin fi an-nar tambaye ni na ce masa i- a- a- ai a bayyane yake ba ga shi ka fassara da kanka ba wanda ya farar da wani abu cikin addini wanda babu shi an mayar mishi kuma duk bid'an da ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata ne kuma dukkanin bata makomansa wuta ne me kake nema fiye da wannan to na ji kayi maganar mauludi ka ce maulidi kaza da kaza da kaza da kaza ne saboda haka annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba matan annabi ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba bai shiga cikin man ahdasa fi amrina haza ba sai ce ayya na ce to farko misalin da zan maka kafin na kawo maka da hankalinka ya dauka karamin sani kukumi sunansa ko karamin sani kukumi eh ka san idan mutum ya zo maka kaga yana da fahimta to kaman wani bana baɗar raƙumi ne wato raƙumi ne da nisan yadda zai tunkara ba sai tashi da kai ka jawo shi ka lallaɓo shi ka jawo shi kaman wani wato mutumin da kake so ka shiryar da shi da Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ce masa kan nace qur'anin da muke karantawa yanzu ai ba irinsa ba ne wanda yake haɗi a zamanin manzan Allah zamanin manzan Allah ma ba takarda zamanin manzan Allah babu irin wannan bangon zamanin manzan Allah ba irin wannan tawadan ba ne zamanin manzan Allah ba inji ne ya buga ba wannan dukka ba cikin man ahdatha fi amrina haza sai ce a a ai he a duba asali ai a asali tunda har an rubuta a zamanin manzan Allah to rubutun shine asalin babu ruwan mu da me aka rubuta na ce to shi mai maulidi ya ce san annabi ya sa yake yi san annabi na da asali ko bai da asali sai ce yana da shi na ce yana da asali sai yana da shi na ce to idan dai san annabi shi ne asali kowane abu ana hukunta shi da asali ne kuma masu maulidi sun ce saboda annabi suke yi kuma saboda san annabi shi kenan asali ya kubutar da su ba za a kalli cewa ba a yi taro ba ko ba a yi kaza ko ba a yi kaza ba sai ce wallahi na gane malam ka san cuwa-cuwa ake musu da kalmar bid'a cuwa-cuwa amma wanda suke da waye duk sun gane sai musu tafsirin da kuke a masallatai ku zauna akan kujera wani hamshaki ya kame akan kujera ana ja masa baki yana rausaya yana ba a ina wani sahabi ya zauna akan kujera ya fasara qur'ani a ramadana sai babu ta shi da ku muke yi ko na kuma buga masa wata misalin na ce shi fa yanda ake fitar da hukunce-hukuncen shari'a ainihin masdari guda biyu ne alkur'ani da hadisi amma akwai ijma'i ijma'i ma addini ne in malamai suka yi ijma'i akan abu to wannan abun ya zama addini saba masa saba ma Allah ne akwai ijtihadi ijtihadi shine ka yi wani abu wato ka fitar da wani hukunci da ijtihadinka wanda babu aya ko hadisi a kansa to idan ka fitar da wannan hukuncin in dai har ka kai matsayin da za ka yi ijtihadi wannan hukunci wannan abin da ka fitar din ko da ba daidai kai ba za ka samu lada mani shahada fa asaba falahu ajrani wa mani shahada fa asaba falahu ajrun wahid ko sannan akwai kiyasi abin da bai faru a zamanin manzon Allah ba sai wani abu ya zo makwatancin sa ya faru a baya sai ka gwama wannan abin da na zamanin manzon Allah sai ka fitar masa da hukunci nace duk wannan nace ba ku san wannan bane sai ya kamata a ce kun sani nace idan kuma kiyasi za a yi to mu za mu yi kiyasi ranar maulidin manzan Allah da ranar da manzan Allah ya shiga Madina. Min yi kiyasi. Nan da manzan Allah ya shiga Madina mata ba su fito ba? Yara ba su fito ba? Maza ba su fito ba? Ba a yi yabo ma manzan Allah ba? Ba a buga manjili ba? Wasu ba su zaga gari suna ja'a Muhammadu ja'a Rasulullahi ba? To kiyasan bi haza haza wa zaka. Ka haɗe wannan da wancan. Za ka ga sun maka kama. kuma babban abin da zai baka dalili malaminku ibnu taimiyya ya ce za a ba da lada sabila da san manzan Allah duk wani salafancinka ka kai shi ne ba a gurinsa kake ɗanɗanin salafiyancinkan ba to shi ya ce wata azimul maulidi wacce khazuhu mausiman kar ya fa'aluhu ba'dun nasi wa yakun mutane suna aikatawa amma za su samu lada mai girma kar ya fa'aluhu ba'dun nasi shashin mutane suna aikatawa kuma wa yakunu fihi ajrun azim kuma zai zama su samu lada mai girma a baya yace wa ta'zimul maulidi واتخاذه موسما كوكو إما مداهة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي وتعظيما له والله قد يصيبهم على هذه المحبة والاجتهاد amma haka za ka ga ana sakan magana ba tare da an san makoman magana ba shi bid'a shine abin da aka aifar da shi a musulunci wanda ba yi da asali ba yi da asali a musulunci san annabi ba yi da asali ne Yana da asali ba su da ilimi mafi yawan su shi yasa ake jan su da muzayyafatul qaul maganganu na jabu da kuma yaudara da sunan sunna wai abin da zai baka haushi ya baka takaici yanzu kalman sunna arahansa ya kai ga ko wani mutum aka taba sai a ce an taba sunna mutum kawai ordinary mutum wani abu ya faru tsakaninka da wani wanda yake wancan layin kawai sai a ce ka taba sunna la ilaha illallah arahan sunnan manzo Allah ta kai ga ko malami kace malami bai faɗi daidai ba yayi kuskure a kaza sai a ce ka zaji sunna irin wannan abun takaici to yanzu mutane suna ta wayewa alhamdulillah alhamdulillah mutane suna ta wayewa matasa suna fahimtar sunnan gaskiya suna fahimta ko ba ku fahimta an rude ku ko ba rude ku ba an rude ku da maganganu da yawa da dabarbaru da sauransu yanzu kuma alhamdulillah asubahi ta fito ta bayyana kuma Allah ubangiji zai ta bayyana gaskiya albarkan manzan Allah la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba zai daidaita ba alqa'iduna wanda suka zauna daga cikin muminai wanda ba su da fama da ba su da wani lalura shine nake faɗa mana dalilin saukan wannan aya ko ku kafin saukan ghayru ulil darari gairu uliddarri an karanta shi da kira'a uku wasu sun karanta shi da gaira wasu sun karanta shi da gairi wanda suka karanta shi da gairi ya zamanto sifa ne na almuminina ala tabaiya ya zamo yana bin almuminina kenan sai ya zamo majrur wasu sun karanta shi da gaira ala akan halin nasba sabila suka ce hal ne shi gwargwadon da yanda suka karanta wanda suka karanta da gairu da wanda suka karanta da gaira da wanda suka karanta da gairi ana fahimta sayyidina rasulullahi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin da bukhari ya rawaita daga sayyidina zaid ibn sabit sayyidina zaid ibn sabit yace kuntu jamban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ina gefen manzan Allah fa ghashiyathu sakina sai wata natsuwa ta zo ta lillibe manzan Allah natsuwan mai karfi kamar wani gangadi ya kama shi an gane فوقعت فكز رسول الله صلى الله عليه وسلم على فكزي wannan nutsuwan da ta lulluɓe manzan Allah sai cinyan manzan Allah sai ta faɗi a kan cinyana tafiya da manzan Allah halin wahayi idan ya zo masa yakan zo da halaye wato yanayi daban-daban yanayi mafi nauyi shine yakan zo masa kaman yanayin ƙararrawa alama ne na jibrilu ya zo masa sai a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani yanayi na gaibuba ko kaman su ma haka shi kenan sai manzan Allah bayan ya farfado sai aji yana faɗan ayoyi da suna da nauyi sosai inna sanulki alaika qawlan thaqila sai da Aisha ta ce wani lokaci annabi yana kwance a cinya na wahayi ya zo masa sai na ji nauyi matsananci akan cinya na kaman cinyan dai dare ya tarwatse a wani kaulu ma an ce idan wahayi ta zo manzan Allah yana kan taguwa taguwan sai ta durkusa sabila da nauyi na yanayin da manzan Allah ke shi to dalilin zuwan wannan wahayin saidina zaid ibn sabit ya ce sai shinyan manzan Allah ya faɗi a jikina da ya faɗi a jikina fama wajattu thaqla shay'in asqala min fakbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba jin nauyin wani abu a duniya kamar nauyin nan na cinyan annabi da ya faɗi a jikina ba sun masara an sai wannan yanayin ya tafi gabarin manzan Allah ƙala sai manzan Allah ya ce mun uktub rubuta ya zai ma'ana annabi ya dawo wahayi ya gama sauka uktub ka rubuta faka tabtu sai na rubuta fi katifin a jikin kafada wato irin abin da muke rubutuwa da shi a wannan lokacin na rubuta la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim babu gairu ulid darari kenan an gane ko babu gairu ulid darar kawai la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghai- eh, wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim iyakan shi zuwa karshen aya sai sahabin manzon Allah Abdullahi ibn- eh, Abdullahi ibn ummi maktum sai ya tashi sai ya tambayi manzon Allah Sallallahu wa kana rajulan a'ma makaho ne makaho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda makaho ne amma sai da ya- yana bin manzon Allah gurin ya- kun taba ganin makaho yayi yaki to ibn ummi maktum yana cikin makafin da suke bin manzon Allah gurin yaki ana magana ne akan yakin badar ana magana ne akan yakin badar sai ibn ummi maktum sai ya ce ya rasulallah fa kaifa biman la yastati'u jihad yaya wanda ba zai iya jihadi ba iri na min almu'minin falamma qada kalamahu lokacin da ibnu ummi maktum ya gama tambayarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashiyat rasulullahi sakina gashiyat rasulullahi sakinatu astaghfirullah sai nutsuwa ta sake lullube manzon Allah irin na wancan yanayin fa waqa'at fakhzuhu ala fakhzi sai cinyan annabi ta sake faduwa akan cinya irin wancan yanayin ووجدت من ثقلها من المرة الثانية نساك جين إرن وننوين كرو نبيو كما وجدت في المرة الأولى كما يند نجي وننوين أوان كان كرو ثم ترى أن رسول الله سي وننين يتفق من ذن الله فقال سي من ذن الله يتي اقرأ يا زيد كرنتا يا كي, يا كي زيد فقرأت سينا كرنتا آية لا يستوي القائدون من المؤمنين فقال رسول الله سي من ذن الله يتي يا أنا سي من ذن الله يتي كارا ghairu ulid darar jumla mu'tarida aka shigo da ita aka ce duk qur'ani babu ayan da aka saukar aka jira aka sace kawo wani hukuncin aka saka hukuncin a tsakiya sai wannan ayan sai wannan ayan sai gairu ulid darar banda wanda suke da wato lalura wanda suke da lalura na makanta ko wanda suke da lalura irin na gurguntaka laisa alal a'ama harajun wala alal a'raji harajun wala alal mat haraj to wanda suke da laluran da dai ba zai bar su su samu daman fita gurin yaki ba ghairu ulid darar banda su to sai Allah ya saukar da ita ita ɗayanta kuma sayyiduna zaid ibn sabir yace wallazi nafsi biyadihi laka anni anzuru ila malhaqiha inda sada'in fi katifin yace yanzu nan da nake faɗa muku ina ganin ga yanayin gurin da na rubuta wannan ayan da aka saukar da ita daga baya din wannan wato sakran da aka saukar da shi daga baya din a cikin rubutun abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce ni na rubuta la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za su daidaita ba wanda suka zauna a gida ba su fita yaki ba wanda ba su da lalura daga cikin wato muminai wal mujahiduna ba za su yi daidai da wanda suka yi jihadi ba fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyansu da rayukansu فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة Allah ya fifita waɗanda suke jihadi da dukiyansu da rayukansu alal qa'idina ga akan wanda suka zauna amma ba wanda suke da lalura ba an yi istisna'i kenan gairu ulid darari ba wanda suke da lalura ba Allah ya fifita su daraja da daraja wato wani fifiko da falala wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukka gaba ɗaya Allah Ubangiji ya yi musu alkawarin kyautayi ma'ana wanda suka fita yaƙi almujahidu na fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim da wanda ba su fita yaƙi ba daga muminai amma ulud darari wanda suke fama da lalura wanda lalura ne yasa ba su iya fita ba kullan wa'adallahi alhusna kowa a, kullan wa'adallahu alhusna kowa Allah ya masa alkawarin kyautayi wa faddala Allahu almujahidina alal qa'idina ajran azima kuma Allah ya fifita almujahidina wanda suka yi jihadi alal qa'idina ga wanda suka zauna ba su fita ba ajran aziman da lada mai girma zamu tsaya anan saboda lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana zamu ji tambaya insha Allah inda lokaci
nan mai tambaya na ce Allah ya kara mara lafiya mutum ne ya yi niyan azumi talatin da a, talatin ko ashirin da tara ana cikin azumi kuma sai Allah ya ɗauki ransa shin yan uwansa za su biya masa wannan azumi tun da ya yi niyan azumi talatin ko ashirin da tara sai ya mutu a tsakiyan azumi ko a rabin azumi ko ko a farkon azumi shin iyalansa za su rama masa wannan azumi da bai riske shi ba a'a duk da an yi sabani a kai amma magana mafi rinjaye shine azumin farilla idan mutum ya mutu ba a biya masa wannan azumin sabila da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha to Allah bai bashi wannan kwanakin ba ba su cikin kwanakinsa Allah ba zai tambaye shi akai ba an ce sai dai idan azumi na bakace ne kai bakace ma Allah kace ya Allah idan ka biya mun bukata na na kaza zan yi maka azumi talatin ko kai bakace to wannan azumin suna kanka ko da ka mutu iyalanka za su rama maka wannan azumi ko su ciyar maka a wani kaulin kenan an fahimta wani ya taba kira neman tambaya wai kudin nan da ake bayarwa na covid-19 wai ya ce ya Allah idan wannan kudi suka samu danya azumi dubu ɗan zalama kenan sai kuma kudin suka samu tambaya zai yi azumi dubu ko yaya zai yi na ce kai ka ja kanka kai ka ja kanka kai ka ja kanka azumi za ka zara idan ma zuku ne yasa ka zuka kanka to kai ka jawo kanka kai ka jawo kanka ka ɗau azumi kawai ko ba za ka ɗau azumi ba tattara kuɗin ka yi sadaka da shi shikenan ko ba haka ba tattara kuɗin ka yi sadaka da shi ko ka ciyar da miskinai dubu hazan an ciyar da miskinai dubu ai kuɗi ya kuɗi ya ne to ka gani Allah ya kiyaye mu masha Allah na'am annan ya ce a kankala mutane suke biyan wasu kuɗi domin su yi musu azumi ya halaccin hakan addini wani ya biya kuɗi a masa azumi to sai ya biya kawai a masa sallah ma ya huta ya tabbacin sabinsa ya biya a masa sallah ko ya biya a masa komai da komai ba ba a biyan kuɗi a yi ma wani azumi ba a yi ba a yi kwata-kwata sai dai za ka iya umara ka biya ma wani ka ce ya je ya maka umra akan iya yin haka ko amma azumi wai ka biya wani ya maka azumi ka san idan mutum ya tumbatsa ya ji kuɗaɗe a aljihunsa sai ta sake sake a zuciyan shi sai ka ga wani yana ta maka tambaya ya maka fata ya baka tambaya fa ka bashi amsa ya dawo ya sake maka irin tambayan yana neman gurbin da za ka bashi wani kofa kawai ya yi lugude akan shari'a ya yi lugude a kan shari'a kuma in yaje gurin Allah ya ce wani ne ya ban fatawa idan masu irin wannan tambayan sun zo in kan ce malam ni abin da na sani kenan kar ka mun tambaya na je layin da ban sani ba eh dan haka wani baya yiwa a yi masa azumi ba zai yiwu ba na'am wannan yana tambaya kan zakkan kuɗi in ya kai nawa ne ake yin zakka zakkan kuɗi idan ya kai yanda ake zakka nisabi nisabi ko na'am kuɗi sai ya kai nisabi ake masa zakka kuma sai ya shekara ake masa zakka ko to nisabi din nan a kudinmu na Najeriya to ban kiyaye ba amma na san shi wancan shekaran a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da wasu ɗugu ban san ko ya haura ko ko ya gaza ba ban sani ba sai dai a bincika mana wani ya bincika mana ku taya ni bincikawa an gane ya haura ko nawa ne miliyan biyu da dubu ɗari biyu miliyan biyu da dubu ɗari biyu yawwa amma mutum ba dai kuɗinsa ba dai zamanto ya yi ta dabara ma Allah sai kuɗinsa ya yi kusan kai nisabi ya je ya sayi wani kaddara ya koye ka gane ya je ya sayi kaza a idan da a ce idan da a ce kuɗinka ya cika ya kai wato nisabin da za a fitar masa da zakka kamar miliyan biyu da dubu ɗari biyu wasu ma sun ce bai kai miliyan biyu da dubu ɗari biyun ba wasu sun ce wato da zaran kuɗi ya yi sama da biyan bukatunka ta yadda bukatunka suna biya kuma akwai wani falala a hannunka to za ka cire haƙƙin Allah a ciki haƙƙin Allah nan kuma shine kashi a cikin kashi arba'in ka cire ma Allah kashi ɗaya a cikin arba'in fa a dubu arba'in ka cire dubu ɗaya ka ba ma Allah Allah da akwai jin kai gaba ɗaya a dubu tamanin ka cire dubu biyu a dubu ɗari da ashirin ka cire dubu uku a cikin dubu ɗari da sittin ka cire dubu na dubu hudu amma wai wani ba zai iya ba saboda rashin rabo yana rowa ma Allah Allah ya sawake Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to kun ji nisabin dai miliyan biyu ne da a ce kuma kudin ka zai kai nisabin da zaka fitar masa da zakka wani sai ya zo ya baka kyautan miliyan ashirin to ba da ka ajiye wannan miliyan ashirin din ka ce sai shekara ya zago a kanta ba ita ma haɗa ta da ka yi da wannan ka cire mata zakka an fahimta wallahu a'lam abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dadi abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana Allah Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lahira اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك الخير ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك رداك ورضا نبيك ورضا الأشياك ورضا الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعضاءك أعضاء الدين وانصر عبادك المؤمنين الله يبام لا فيها ده زمن لا فيها a Najeriya Allah ya kaɗe mana fitina da hau da bala'i duk abubuwan da suke damun mu Allah ya kawo mana karshen sa maulan mu shek tahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya da mana da shi lafiya Allah ya kara masa nisan kwana fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين